الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am yace bismillahir rahmanir rahim zan fara da sunan Allah ar-rahmani wanda yake mai kyauta a duniya ar-rahimi jin kanmu ne a lahira al-muntaqimi wanda yake mai dokar fansa al-azizi wanda yake mai girma wato mabuwayi kenan al-jabbar wanda yake al-jabbar mai gyara wanda ya dora sama da kasai da ma duk abin da ya kari al-mutakabbiri wanda yake madaukaki mai girma wassalama ne ala rasulullahi tsira da aminci tabbata a bisa manzo as-sayyid al-abdi as-sayyidi wanda yake shugaba al-abdi wanda yake kuma bawan Allah al-qa'il wanda yake mai fada yake cewa ya faɗi matu ya ke faɗi ma bintu muhammadin ɗar Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ba zan wadatar da ke ba min Allah daga Allah subhanahu wata'ala shay'an wani abu eh amma ba'ada amma bayan wannan to wannan fa Shehu Ibrahim ya faɗi wannan risalar ne yayi wannan sakon ne game da waɗanda suke cewa an ɗauke masa sallah eh wai Shehu Ibrahim ya ɗauke masa sallah inda sun masa Shehu Ibrahim ne shikenan kawai ba sai sun yi sallah ba wannan su ne fa Shehu Ibrahim ya faɗi wannan shi yasa kaji ya fara da wannan hadisin ya faɗi mata bintu Muhammad la uguni an ke min Allah shi an to kaji manzo Allah ya faɗi wannan ga sai na faɗi ma to kaga ina magana kuma wani ya ce wani shehi ya ɗauke mai sallah yawa to kaga wannan kawai abu ne irin nasu to shi yasa nan wato Shehu Ibrahim ya turo da wannan sakon ga yan hakika masu faɗin wannan magana yace amma ba'adu amma bayan haka hamdihi yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wato bayan godewa Allah subhanahu wata'ala da nayi bima ya liku daga abin da ya dace, kuma na sadar da gaisuwa ta, wato, fitofa ya sulu salami gaisuwa ta ta sadu, ila waladina zuwa ga ɗanɗanmu Ahmadu Sam, shine Ahmadu Sam. Wa maliki so, da maliki so, eh, duk sunaye ne. Ila kullum ma ya kifo alaihi izuwa ma dukkan wanda ya tsayu a kansa, mimman yadda il intisaba ilina ga duk wanda yake da'awar yana yana jingine izuwa gare mu. To abinda nake sanar masa, wato mujibuhu abinda aka rubuta na wannan takarda, aka rubuta saƙon da za ta isar cewa shine al'i'ilamu sanarwa, bi anni cewa dai ni, isnani mutum biyu laisa minni ba su tare da ni. wala mina ɗariƙi kuma ba sa tare da ɗariƙa ta. Fi she'in a cikin wani abu. Wato shi ya ce majazubi lam ya saluk wanda bai yi suluki ba, wannan baya tare da ni. Majazubi ne amma bai yi suluki ba. Wa salikun da kuma salikun lam ya jazab wanda kuma shi kuma bai yi jazaba ba. To ba sa tare da ni. Shi ne na farko wanda yake ɗan haƙiƙa amma bai yi suluki ba. ma'ana gashi hakika ya karan ya je ya yi askaru amma bai yi suluki ba an gane ko da kuma wanda yake dan dariƙa ne amma bai yi jazaba ba din yace to wannan ba sa tare da ni ala halihima amma fa in suka wanzu abu sa halin su haka kawai suka tafi a haka wa waqafa an sairihima kuma suka tafi suka tsaya a bisa wannan tafiyar tasu haka wa inni cewa da ni sha'ani wato lamari na kama alimtum kamar yadda kuka sani ne in ji shehu man arada an ya kuna ma'i wanda yake nufin ya kasance tare da nufi halin a cikin wani hali ɗari to ni ya shiga tafarki na inda nake tafiya wal wal afa'ali a cikin faɗa da kuma aikatawa bimtisalil awamiri da kuma misaltawar umarni bin nawahi da nisantar dukkan wasu hane-hane wal baɗina a cikin wato zahiri da baɗini, wata a da kishirwa, wata shawuki da shauƙantuwa, ilal wusuli zuwa ga saduwa, ila marzatullahi zuwa ga abubuwan da Allah ya yarda da su, wa rasulihi da manzansa. Ya ce, amma duk wanda ya yi dangane zuwa gare mu, amma kuma wayar takibu yana tsurwurtar wani abu min makhalifati shari'atil mudaharati sharifati daga sassaɓawar shari'a mai tsarki wadda take maɗaukaciya yana sassaɓawa a kanta bikita hamil muharramati da kutsawar shi abubuwa na haramce-haramce da kuma barin abin da Allah ya umarce shi to lalle ya shaida wato fa ushidullaha ina shaida wa Allah wa ushidukum ina shaida muku ma'ana ina san wato Allah shine shaida wa ushidukum sannan kuma kuma ku yi shaida ani bani umminhu ni bana tare da shi duk wanda yake wannan abu Allahumma yace ya Allah inni bari'un ilaika mimma sana'a haula ya Allah ni na kubuta na tafi zuwa gare ka mimma sana'a haula daga abinda waɗannan suka aikata ni ba ruwana ma'ana ba ni ba su falyahazarin lazina yukalifuna an amrihi don haka waɗanda suke sabawa daga lamarin Allah falyahazir wallahi su taka tsantsan an tusibuhum fitnatun kada wata musiba ta same su aw yusibahum azabun alimun ko kuma azaba mai tsadi ta same su jami'a ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai wa ma qultum wato min anna muridi wi'aun mumtali'un hakanan abin da kuke faɗa na cewa wai muridi na wi'a'un wani bango ne mumtali'un abin cikawa min asrar da hadarati daga asraran nan na halara as-salasatu guda uku halaratul ilahiyya halaratul muhammadiyya halaratul ahmadiyya bana am yace eh tabbar haka ne lakin sai dai aina muridi ina muridi na yake wa huwa a awazu shi fa muridi na a ce maka muridi na na gaskiya ya ce to shine mafi wahala daga kibritul ahmar kafin a samu muridi na eh muridi na wahala gare indakum a wajen ku idan lamari na ya kasance kamar yadda na siffanta muku to kaji shehu abin da ya faɗa amma mutum yanzu sai ta ɗoka ma ya kai wani abin ma a cikin halar shehu ibrahim sai ɗauka ai shi kenan kawai giyar da yake sha da tabu da yake sha ai ya fi kowa ƙarfi a cikin malaka shi ya ce ai shi muridin sama shi ne mafi wahala daga kibritul ahmar inna lillahi wa inna ilaihi yace indakum a wajen ku yace in kana al'amru idan kawai lamarin ya kasance kama wa sabtum kaman yadda kuke siffantawa ai kuna ganin kawai kowa shikenan kawai duk abin da kuke gani shikenan kawai shi kowa muridin shehu ne shi ko an arfa al izini yace to na kusanta ma na dokake izini an kullu muqaddamin daga dukkan muqaddami wallahi sai na doke izini duka duk wanda ya izini gaban zama yukuta hamu bi hadaratul muharramati indai ana kutsawa a halala wadda take a bar haramtawa walam yaqum mutum bi tsayu ba bima wajaba alai daga abin da ya wajaba a gare shi idan abin ya wuyata yuhajir ila Allah wa rasulihi yace to mutum ya tafi yayi hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa wa ilaina zuwa gare mu kuma ma auqafa sayru ulaika yace wallahi tafiyar waɗannan bata tsaya ba hatta raja'u ila ta'annus bil hawadisi har sai sun dawo zuwa ga ebakewa da fararrun abubuwa sai dai tsawon zamaninsu bina da mu duk wanda ya halarto tare da mu fi kasirin min al'auƙati a cikin mafi yawa daga lokutai, yansa da ama shahawati, to zai mance ɗanɗanan abincin da na sha'awa. Shabbanan sigaran domin a nan gurin akwai matasa ƙananu, ƙarna su da ama shahawati da suka mance ɗanɗanan nan na sha'awa, yara ƙananu ma a nan wajenmu. hatta har sai da ya zama haƙiƙa minhum daga gare su zaujatahu wanda yake manta matarsa baya zo mata illa bi izini sai da izini an ce ka tafi mana saboda irin abin da suke kwasa na shauki da ma tilastawa talamizi hakanan kuma almajirai na walgairu amma wani almajiri na ba zai aikata wannan ba babu makawa ga kowa daga komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da tuba da kuma misaltawa wal ijtinabi da nisanta wa zuhudi da gudun duniya wal wara'i da tsantseni wa ta'allumi da kuma koyon ilimi aje a dagi a ringa koyon ilimi Allah madaukakin sarki yake faɗa li waliyin ga wani wali daga waliyan Allah ya ce wa qur rabbi zinni ilman ka faɗa ya ubangiji ka ƙara mana ilimi kai mana ka dafa shi Ibrahim na fa maza Allah ka faɗa ma amma saboda mi saboda ai cewa kai a ƙaro man ilimi din kamar ana ganin misali ilimin ba duka aka bada ba tunda aka ce a ƙaro man ilimi ko eh to shine yace kawai li waliyin min al awliya daga wani wali daga waliyan Allah saboda saboda ai manzo Allah ya duk wani ilimi da ya same shi saboda girmamawa ga malamu Shehu Ibrahim ga manzo Allah ya Allah akbar fallazi yaliku yace to abinda fa ya dace bil muridi ga muridi Allah ya kifa sairuhu kada tafiya shi ta tsaya lahiqa bi har ya sadu da mu wa in ashkala ala hali idan ya rikita a bisa halinsa yarhalu ila shekin to ya tafi zuwa shehi a alamin ni makamin wanda ya zamo mafi girma daga gare mu makamin wajen makami amma ku sani rahimakumullahu Allah ya muku rahama minal mudda da yawa daga masu da'awa wallahi sun tara mutane an sabilillahi daga tafarkin Allah bi adamin istiqamati da rashin istiqamarsu sun tara mutane da yawa su suna ganin sun kai amma ba su kai ba duk wanda ya sari zuwa ga wato duk wanda ya dangane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya zamo yana taran mutane daga tafarkin Allah amma yana dangana kanshi yana cewa shi na Allah ne to wannan yana fito na fito ne da Allah bil muharabati da muharaba wato da yaki fasara fi haizi ahalil inkari ya kasance a cikin wato wannan hauzin na ahalin inkari ma'ana ya tattaro daga cikin ahalin inkari shi ma wal ashqiyai da marasa arziki li kaunihi sababan li zalika dan kasancewa shi sababi ne ga hakan yace babu makawa a gare ku min al huduri ma'ana da halartowa tare mu tare da mu fi kasir min al awqati daga cikin da yawa daga lokuta anna adabu suluki dan ku rika daga gare mu la dubban nan na suluki haqa'iqal jazbi kamar yadda kuka rike haƙoƙin nan na jazaba har kuke aikata ma wai Allah mun ce muku sallah ko wani abu wanda ya aikata haka faƙar faza fauzan azimin ya rabauta rabo mai girma ya ce kuma babu makawa a gare ku minta gayirin manakir daga jirkitawar musu da ƙaufil ikiwan wannan da take afkuwa a cikin ‘yan uwa da hannaye ko kuma halshe auli kalbi ko zuciya kama fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi wala budda liman yuridul intifa'a bi hibzi ma yazduru minna min wasaya babu makawa ga wanda yake nufin ya amfanu wato li'intifa'i wato da neman amfanuwa bi hibzi da har da cewa ma zura abin da yake zuwa minna daga gare mu min alwasa daga wasiyoyi nazman a tsare wa nasran da kuma zube wa hazihi albarawatu da wannan takarda da mun da na turo muku da ita hibzuwa wanda kiyaye ta wajibin wajibi ne ga dukkan muridi wa kullu man waqafa ala da dukkan wanda ya tsayu akanta to ya rubuta ta wayu lazima kuma ya lazumce ta ya ringa karanta wannan takarda kulli yaumin kowane lokaci kaji ka ringa karanta ta wa aqimu salata sannan ku tsaye da sallah kaji ko ku ba da zakka yace wa aqimu salata lalle ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa sumur ramadana ku yi wato azumin yace wa hajjul baita ya ce wa sumu ramadana ku yi azumin wata ramadana wa hajjil baita sannan ku zaci dakin Allah manista da ilai sabila ga wanda ya samu ikon zuwa wa tasaddaqul mala li wajhillahi ta'ala sannan ku ba da kyautar dukiyoyi dan zatin Allah fa fi hadisi muslim ya zo a cikin hadisin muslim a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace adahuru tsarki shadarul imani wato rabin imani ne walhamdulillah ita kuma alhamdulillah ta mala'ul mizan mai cika ma'auni ce wa subhanallahi subhanallahi walhamdulillah ta mala'ani masu cika masu cikawar masu cikawa ne wata mula'u ko kuma mai cikawa ne ma bai na samawa to al'arda abin da ke tsakanin samai da kasai gaba ɗaya wa salatu nuru sallah haske ce wa sabru biya'un haƙuri haske ne wal qur'anu hujjatun sannan qur'ani hujja ne laka gare ka au alayka ko akan kai sai zama maka hujja kullun nasi dukkan mutane ya gadu akwai wanda ke wato suna wayuwa gari fa bayi'un nafsahu akwai wanda mai sai da kansa ne wa mu'tiquha akwai mai yanta kanta ne aw mubiqu akwai mai halakar da kanta kuma wa qala Allah madaukakin sarki yake cewa asdaqul qa'ilina shine wato shine mai gaskiyar fada yato shi yasa ya ga cewa shine mafi gaskiyar mai fada ba e shine gaskiyar faɗa na'am inna Allah haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya mur bil adal yana umarni da adalci wal ihsani da kyautatawa zul qurba sannan kuma yana yana bawa ma'abota kusanci yana hani da alfasha wal munkarin da abin ki wal bagai da zalunci bairu kullul waili yace narkon wato kwarin azaba dukkan kwarin azaba ya tabbata liman la yatalaqqa hukuma la ga wanda bai karba hukuncin Allah ba wa rasulihi da manzansa bil qubuli tam da karba cikakke sai dai man balaga hu kitabuna wanda littafin mu ya isan masa wata ba ya tuba kama amkanahu ya riski abin da yi yu gare shi in sa'adatu darin to yana da arzikin gidan da ji guda biyu duniya da lahira afallahu amma salaf Allah zai yi rangwame daga abin da ya shuɗe zajir amma duk wanda bai tsawatu ba to ina shaida wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ushihidu sannan kuma ku yi shaida ani bari uminu ni ho ba ni ba shi ba ni ho ba shi minu kuma sannan kuma wala abra'u minhu illa ba'da bara'atillahi wala abra'u minhu ni ba na kubucewa daga gare shi illa ba da illa ba da bara'atin lahi wallahi sai bayan Allah fa ya kubuce daga gare shi ne nake kubucewa gare shi da manzansa wa alaikum dan haka na ore ku bil iksari an salatul fati da yawaita daga salatul fati ita ita tana hana daga waɗannan abubuwa lima ugulika wa alaikum bi katmil asrar na hore ku da boye asrarai qaulan wa fi'lan fada da aikatawa wada'u an kuma tajahura bi kalami alal haqa'iqi sannan kuma wada'u an kuma tajahura ku bar tajahura bayyanawa a gare ku bi kalami alal haqa'iqi da zantuttuka na ahalin haqiqai haqa'iq wato haqiqa kai kana bayyanawa da zantuttuka na haqiqa wato wasu kudira siratul mustaqim ku shiga tafarki wanda yake madaidaici wannan wannan takardar fa malam Shehu Ibrahim ya zuci akan ta wallahi ya zuci a kanta ya yi maganganu sosai kuma hujjoji ne masu kafin gaske eh to ai faɗa mashi aka ana ta cewa wai ya ɗauke sallah ya ɗauke eh ya ce ba mutum ba ya yi sallah ba ba ya yi abin gaba wallahi malam shi yasa ya yi maganganu sosai a cikin ta shi yasa ɗan hakika da za su ji wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inda gaske san shehun suke tun za su zubar da komai wallahi malam tun za su zubar da komai eh imana sosai ma kuwa ka dai ji irin maganganun fada a kai mana maganganu malam waɗanda suke da kaji su ka san cewa abin kawai sai dai sai dai mu ta cewa mun tuba kawai ya ce wa tilka shahawatu duk waɗannan sha'awoyin da mutum yake ji yana rayawa a kansa yace dagutun yace dagutu ne ta abudunahu da kuke bauta musu ba'ada da'awar imani bayan da'awar imani bayan kuna da'awar imani kuma kun zo kuna bauta musu Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yakfur bi dagutu dukkan wanda ya kafirce wa wato duk wanda ya kafirce wa dagutu ya zo yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatul wusqa yayi riko da igiya wadda take amintacciya ma'ana mai kwari ita wannan igiya wadda babu wato babu yankewa a gare ta ita wannan igiya samiyun alim Allah mai ji ne alimin kuma masani ne wa anta ya ahmadu sam yace ya kai kai ya ahmadu sam kitaba ila kulli man yantasib wannan littafin a isar da wannan littafin zuwa ga dukkan wanda ya dangane lana a gare mu duk wanda ya ce wai shi masoyin mu ne dan Allah ai kokari akai wannan sakon zuwa gare shi kaji ce wai da yace akai wannan takarda zuwa gare shi yawa ya gani kuma ya karanta yasa abin da ya dace duk masu irin wannan abin abin da ya dace yanzu mu kaddame su ringa yi kenan shi yasa to yanzu karatu ne ba a yi balle a zo irin waɗannan abubuwan da Shehu Ibrahim ya faɗa ya kamata a ce takardar nan ma an buga ta idan aka buga ta aje a ringa rarraba duk inda masoya shehu ana rarraba masa a ba muqaddamin muqaddamin ya rarraba ya bubbuga ta a ba kowa da kowa a ringa jin abin da shehu ya ce yau shine ya zaunar da su ya karanta musu abin da ya ce ka gani ka gana fa hannuna yake fa akwai wadanda su gani suke su sun kai gani suke sun kai wato su malamai ne suna shigar da mutane ɗarika suna ganin a ai su su shehunne ne suna da'awa sosai ya ce amma kwata-kwata ba ni ba su hanya ta daban ta kirtar su kaga sun narke suna nuna ai sai shau ko yanzu ba akwai akwai kusa da garin kumalan usaini wannan garin na haka yawa kaga dama din nan da na jefa ina yin kira ina nuna masa akan hakan na ce na zo ni akan abubuwan da ke ta faruwa akan ainafiya da sauransu malam ga bakin sa fa wani hoi ina tanin sha ne da sauransu wani ga tare gashi ga abin amma cewa yake kada ya taba shehu Ibrahim ka ji wai shi zai nuna mana kada ya taba shehu Ibrahim wasu sun kai fana'i nan gurin sun kare kada ya taba shehu Ibrahim wai kan taba musu da shehu Ibrahim
da ka zo ka wani abin da aka yi na ba Allah mala ai wani malaman ne hirin su je su garin nan maza ba an ga mu irin waye gari kafin su kuma garuruwan su sai da suka yi mi hirin suka je su wannan garin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama ma an ce mu je mun ce a tun da zai sun tafi mu ba da mun je kawai amma ba zan koyar bangaren zagaye tun da za a yi zagaye akwai da kawai daga da manyan malaman garin da kuma shugabannin garin da mai unguwar garin da sauran a tattauna akan su waɗannan matasan a san abin da suke yi dalilin da ya zaka hana su yin molidi a garin ai sun hana su yin molidi lalle da an ce sun hana su yin molidi bara wancan
mutanen suka hana molidi bana ba to ai kai in ka ga hakika da suke bayyana garin saboda laifin da Inna suke yi lillahi sun wa gama inna sun gama rena malaman garin ne saboda ba za su yi da Kyau.
wani malami ne fa a garin fa ya daɗe fa a garin ya daɗe bayan mahaddisi ne wani farko da kuma sannan an san malami ne an zo ana addu'a a gidan suna an ce a cika addu'a shi ne ce bada ya sa'a talfati wai ɓata wai ne aka a cikin su ana ta masa isma'ila ba ne zo gurin nan naka akwai mara ne zo gurin ka ko kuma isma'ila mai kauri su biyu ne isma'ila wato ya ke kai ku je ne ɓata karatu ku gyara masa kuma gaye gaye fa gyara masa haba ya Allah me haka ya faɗi maganar nan ya ji mutane sun ji to he wannan karan da aka mai nan da malaman nan da shi da ya ƙara maimaita ya ce a cikin su akwai wanda imin kaza imin kaza imin kaza ya cikin faɗa ce ka ganki na in nuna yi ka ganki ya Allah to shi ne abin da yau karatu ko in ce fata da zaka to ya a gyara mu in je gida a koya mu tun kafin a haife shi in ke karatu amma kaza abin ne faɗa to da zai samu kana samun biki yanzu saboda ba sa ganin mutane da mutunci ga baki daya su ne tafi tare sai ga baki ai abin sai a hankali to kaga abin da ya kamata shugabanni su ringa wannan takardar yana da kyau a ce wallahi an fitar da ita ko da ita kadai ce ana yada ta wallahi to amma abin da yake malaman abin da sai dai addu'a malam kaji ina ce fa arsil ila kulli kabirin shi ibrahim ce a aika zuwa dukkan wani babba fi mahallihi a bagiran sa ma'ana kaman zawiyarsa nuskatan minhu wata nuska daga ita wannan takardar da na turo da ita liyaqra'uhu wato liyaqra'uhu dan ya karanta ita wannan takardar liman ma'ahu ga waɗanda suke tare da shi wani mana haulahu da waɗanda suke kewaye da shi wa arju minallahi an tatalaqahu minkum qulubun safiyatan yace ina kauna minallahi daga Allah subhanahu wataala an tatalaqahu wato ya karbe shi minkum daga gare ku qulubun zuciyoyi safiyatan tsarkakakku wa wa uzanun da kuma kunnuwa wa'iyatu masu kiyayewa Allahu ya hadina Allah ya shiryar da mu wa ya hadikum ya shiri wato ya shiryar da mu kuma ya shiryar da ku wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kataba ibrahimu bin alhaji abdullahi at-tijani bi madinati kaulaha ibrahimu bin alhaji abdullahi shi ya rubuta ta a madinati kaulaha tammal kad rubutun ya cika biyadi abqaril abid ila rahmati rabbih da rubutun nan wato da hannun nan na wanda yake mafi bukatar bayi zuwa ga rahamar ubangijinsa algani shine abdulhamid bin alim abubakar wanda yake bici shi ya rubuta wannan shi kuma Eh? A ina asirin an tura a abin da kuka ji Mm.
bismillahir rahmanir rahim ai za a tura ta